mu da muka fara ko muke yi na raudatun nazir wa jannatul munazir fi usulil fiqh wanda yau za mu tashi darasi na nawa ne darasi na nawa 60 daidai darasi na 60 daidai a faslun ذهب قوم إلى أن ما حصل العلم في واقعة يفيده في كل واقعة وما حصله لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السماع ولا يجوز أن يختلف وهذا إنما يصح إذا تجرد الخبر عن القرائن فإن اقترنت به قرائن جاز أن تختلف به الوقائع والأشخاص لأن القرائن قد تورث العلم وإن لم يكن فيه إخبار فلا يبعد أن تنضم القرائن إلى الأخبار فتقوم بعض القرائن مقام بعض العدد من المخبرين ولا ينكشف هذا إلا بمعرفة القرائن وكيفية دلائلها ودلالتها فنقول لا شك أن نعرف أن نعرف أمورا ليست محسوسة إذ نعرف من غيرنا حبه لإنسان وخجله وهذه أهوال في النفس لا يتعلق بها الحس يدل عليها دلالات آحاد دلالات آحادها هو دلالات دلالات آحادها ليست قطعية لكن تميل النفس بها إلى اعتقاد ضعيف ثم الثاني والثالث يؤكده إلى أن يحصل القطع باجتماعها um, idan za ku yi tunawa duk wannan ƙarishi ne na maganar da ta gabata da malami yake magana akan ilimi uh, il, uh, hadisi mutawatiri abinda zai fa'idantar hadisi mutawatiri abinda zai fa'idantar na ilimi wani irin ilimi ne zanni ne ko yaƙini ne muka kawo maganganun malamai malam ya rinjayar da zancen farko ya ce asahihul awwalu ya ce walƙaulul akhar mujarradu da'awun la dalila alaiha cewa ilimi hadisi mutawatir yana fa'idantar da ilmi yaqin ba shakka ba ba yaqini ba shakka yake tabbatarwa ba to sai ya ce mana a fasali da zai mana bayani akan duk abin da aka same shi ta hanyar mutawatiri ya fa'idantar da ilimi to a fada hufi gairiha to zai fa'idantar da wannan ilimin a wani wannan waƙi din zai bayani ya ce zahaba ƙaunin wasu mutane a yi minar mutakallimin kenan 'yan ilmul kalam ne shi yasa za ku je zancen haka daga cikinsu akwai imam alkazi abubakar albaƙillani imam alkazi abubakar albaƙillani yana cikin almutakallimin da abul hussein albasri ya ce annama hassalar ilma fi waƙi'atin yufiduhu fi kulli waƙi'a abinda yake nufi a nan masu ba da labari masu riwaya in har yawansu ya kai haddi na tawaturi suka ba da labari akan wata waƙi'a in an ce waƙi'a occurrence wani abin da ya faru wani abu da ya faru suka ba da labari akan wani abu da ya faru bi ainihi kuma zancen da suka bayar labarin da suka bayar ya fa'idantar da ilimi din to wajibi ne a su ɗin dai to ya fa'idantar da wannan ilimi ɗin zan yi bayani yanzu idan duk mutanen duniya suka haɗu suka ba da labari cewa akwai wani gari kano a najeriya yanzu sun ba mu labari akan wata waƙi'a shine samuwar kano a najeriya ko to waɗannan mutanen masu nafsin wannan yawan sai suka daɗa baku wani labari su ɗin dai da wannan yawan nasu da adadin sai suka baku wani labarin cewa akwai wani gari kuma sunansa abuja ba dogon bincike wannan jama'ar da ta baku labarin akwai kano kuka yadda akwai kano a duniya yanzu ai mutawatiri ne akwai kano a duniya saboda bai zai iya yiwa a ƙaryata zancen ba to wannan al'ummar da ta baku labarin cewa akwai kano din sai kuma ta sake ce muku akwai abuja to shine abin da yake nufi ذهب قوم إلى أن ما حصل العلم في واقعة duk waƙi'ar da aka ba da labari ta bayar da ilimi ya ƙini yufiduhu fi kulli waƙi'a wannan ilimin zai iya fa'idantarwa a kowace waƙi'a suka ba da labari shi ne abin da malami yake nufi akwai wanda bai gane ba idan mutum miliyan dubu ne suka ba ku labari aka ce zancensu mutawatiri ne saboda sun zama miliyan dubu suka ba ku labari cewa ai akwai makka a duniya akwai wani gari makka kuma kuka yadda to wannan mutane miliyan dubun da kuka yadda da su a matsayin mutawatiri zancensu mutawatiri ne in suka kuma ba ku labari cewa akwai wani gari sunansa madina wannan ilimin da ya fa'idantar kuka yadda shi ma zai fa'idantar akan wannan ذهب قوم إلى ما حصل أن ما حصل العلم في واقعة يفيده في كل واقعة وما حصله لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السماع ولا يجوز أن يختلف abin da yake nufi a nan masu ba da labari in suka bayar da labari na mutawatirin labari suka ba da labari akan wani abu yanzu labarin nan da suka bayar sai wani ana ce da shi zaidu sai ya ji shi kadai ya ji labarin to za a ce yadda da shi mutawatiri da aka zo aka ba wa amuru labari shi kuma bai yadda mutawatiri ba ne? kenan in mutum ɗaya ya ji labarin wannan fa'idantar wanda zai yi ga mutanen duniya su yadda sun samu wannan labarin haka ko da mutum ɗaya ne in ya ji shi ma dai hukuncin dai yana nan ya fa'idanta zai watakila yiwu a ce ba wanda ya sani sai shi kaɗai ya san wannan hadisin mutawatirin to idan amru shi ma ya ji nafsun labarin to shi ma ya fa'idantar da ilimi mutawatiri me yasa duk wanda ya ba da labarin ai mutum ɗaya ne me mutum ɗaya jama'a ɗaya ce wanda zaidu ya jiyo labarinsa a wajensu jama'a ne mutawatirai wanda amru ya jiyo labarinsa a wajensu jama'a ne mutawatirai don haka dole ne hadisi mutawatiri ya fa'idantar da ilimi ga mutum ɗaya ko mutum biyu matuƙar mutum ya ji wannan labari saboda me a ba da labarin da aka yi kawai abin da ake duba adadinsu ba wanda ya ji labarin aka damu da shi ba su wanda suka faɗi labarin shi ne aka damu da shi shine fashin bakin wa ma hassalahu li shakhsin hassalahu din nan ana nufin al-ilmu al-yaqini duk lokacin da mutum ɗai shi ne sheks ya fa'idanta da ilimin hadisi mutawatiri ce yana fa'idanta da yaƙini to yi hasilu kulli shaksin yi shari fi sama duk wani mutumin da ya tarayya da shi wajen jin wannan labarin shi ma ya fa'idanta wala ya juzo an ya talifa bi halatta ba a samu bambanci an gane wannan? tayyib wannan shine ra'ayin cikin malamai almutakallimina da malam ya faɗa abubakar al-baqillani da kuma abul hassan al-basri to sai magana ta biyu wanda ita ne mai ibn qudama ya zaba wa hada innama yusihhu idza tajarrada al-khabaru an al-qara'in wa hada wannan zancen da muka tattauna a kan shi cewa alƙadar mujib lil'ilmi liyaƙini la ya tafawata bi hasabi alwaƙa'i wal ashkhas labarin da aka karɓe shi ya fa'idantar da ilimi na yaƙini baya fifitan juna baya bambanci saboda saɓanin mutane ko kuma waƙa'i idan ta jarrada alkhabaru anil qara'in idan labarin ya zama bayi da wasu qara'in qara'in jam'i ne na qarina bayi da wasu hujjoji na waje wanda ma yahtafu biha alkhabaru min dalail wa amarat wasu hujjoji da za su karfafi labarin idan wancan labarin bai da wani abu da zai karfafe shi sai labarin kadai ba wasu alamomi ba wasu hujjoji ko dalilai da za su karfafe shi a waje shine wannan maganar su abubakar al-baqillani za ta yi aiki fa na malami ya ce idan fa na bihi qara'in idan aka samu qara'in jam'i na qarina da na faɗa ya haɗu da wannan alkhabar din إن اقترنت به الضمير يجي إلى الخبر قرائن أكسام قرينة قرينة ميوى جاز حينئذ كان أو نلوك سياهلة أن تختلف به الوقائع والأشخاص أم با mamaki kuma ya halatta a samu saɓani na abubuwa ko kuma mutane ɗin saboda in dai an samu hujjoji da dalilai na waje to za a samu bambancin fahimtar jin dalilan da za a kawo daga masu ba da labari sai ya ba da dalili akan wannan hujjar li'anna al-qara'in qad turisu ilma qara'in din nan hujjoji za su iya fa'idantar da ilimi hujja ta zahiri ta fili za ta iya fa'idantar da ilimi wa in lam yakun fihi ikhbar koda babu wani ba da labari a kai fala yab'udu an tanzamma al-qara'inu ila al-akhbar ba wani abu ne ba ko ba kuma ba abu ne wanda zai nisanta ba ai inzimam a hada hujjoji da labarai da aka faɗa na hadisul al-mutawatir ga ainihin hadisin labarin mutanen ga kuma hujjoji da aka samu fa yaqumu ba'd al-qara'in maqama ba'd al-adad min al-mukhbirin wani bangare na karina kenan da aka bada labari sai zama shi ma kaman ɗaya ne daga cikin mutanen da suka bada labarin wato hadisi mutawatiri din nan suka ce saboda idan hadisi bai zama mutawatiri ba to ai wannan hujjoji da aka kawo ko da hadisi ba mutawatiri bane hujjojin za su iya karfafan sa me yasa hadisi mutawatiri ya zama mutawatiri saboda ai adadin mutanen suna da yawa to samuwar hujjoji ba wai adadin mutane ba hujjoji hujjoji yana da ifadatul ilm har ya kai wannan hadisin yana fa'idantar da ilimi kamar yadda ke fa'idantar da a yake kamar yadda hadisi mutawatir yake so yake ce ma samuwar hujjoji a gefe yana iya kai mutum ya samu nutsuwa da zai aiki da hadisi ko da hadisi nan bai kai mutawatiri ba malai ce amma wala yankashifu hada yankashifu la yazharu me yake nufi qiyamul qara'in wannan qara'in su tsaya a matsayin adadi na mutane masu ba da labari hadisi mutawatiri ana gadarar shi mutawatiri ne saboda yawan jama'a to yau ga ƙara'in hujjoji ma suna iya tsayawa hujja mai ƙarfi tana iya tsayawa a matsayin tawatur ɗin amma wannan ba zai bayyana ba illa bi ma'rifatil ƙara'ini sai har an san ƙarinai dalilai da hujjoji ɗin da muke magana sai ka san ma me ƙarina ba karatun yaro ba ne wai kaifiyati da lalatiha da kuma yaya hujjar take nuni hadda zai muwafaka da abin da ake so a faɗa fanaƙulu sai mu ce ga fashin bakin bayani la shakka anna na arifa umuran laisar masusa ko shakka babu mun san wasu abubuwa a duniya waɗanda ba ba ta hanyar hisu aka same su ba kamar yaya in an ce masus abinda aka gani ko aka ji ko aka taba ko aka sansana malayin ce to akwai wasu abubuwan da an san su ba ta wannan hanyoyin ba mudrakatun ne bil aqli la mudrakatun bil hissi yanzu kaga ai hankali ba cikin waɗannan abubuwan yanzu yana so ya tabbatar maka ya ake tabbatar da ƙarina ƙarina hujja dalili akwai abubuwan da ba ganin su muka yi ba ba jin su muka yi ba ba taɓa su muka yi ba ba sansanin su muka yi ba amma ƙarina ce ta tabbatar mana da shi yana so ya nuna ma ashe ƙarina ma tana iya aiki kamar yadda yawan maganar mutane da suka kai haddun tawatur zancensu yake iya zama ilimi ya zama hujja a rai a hankali kawai ake iya gane shi kun gane ku? yanzu an yadda akwai abin da za a iya gane shi da jayid wa hadi ahwalun fi nafs wannan wasu abubuwa ne halaye da a rai suke ma'ana mushira mustakinna ne dakhiliyatun nafsi a cikin rai suke a cikin zuciya suke la ya ta'allaqu bihal hissu ba su da alaka da hiss in na ce hissu kun san me hiss ma'ana waɗannan al'ahwal laisar min mutanawilil hiss ba ta hissu ake iya gane wannan abubuwan ba ai shi hissu ai baya da alaƙa sai da abin da ke na zahiri hiss ba bai da alaƙa sai abin da ke na zahiri to waɗannan abubuwan da muke magana a kansu abubuwa ne waɗanda suke na baɗi ne kuma akwai su ƙar ya dullo alaiha da lalatun ahadiha abinda yake nuni akan samuwar wannan abubuwan da lalat nuni samuwar wasu dalilai da zai tabbatar da samuwar ɗaiɗaikunsu ahadiha ahad tilka dalalat kenan wanda laisa qat'iyya ba dalala ce qat'iyya ba yankakkiya in an ce abu qat yanki tabbas bal yatadarrabu ilaiha al-ihtimal akwai ihtimali tsammani yana iya fadawa kan wannan dalala din lakin taminun nafsu biya sai dai rai yana iya karkata zuwa zuwa ga gare ta wannan dalalat din ad-dalalatul wahida rai yana karkata zuwa gare shi itiqadi ila itiqadin da'if zuwa ga karkata da kudiri wanda yake mai rauni abin da yake nufi karina kwaya daya dalili kwaya daya la yufidu al-ilm al-qat'i bal yufidu al-ilm adh-dhanni dalili kwaya daya abin da yake fa'idantarwa baya nuna mutawatir amma yana nuna ilmi ne zanni al-ilm al-qat'i mutawatir al-ilmi dhanni wanda aka same shi an tariq al-ahad yawa sannan sun masani sai al'iktiranu sani wasalis yi akidu mana sai na biyu dalili na biyu dalili na uku dalili na hudu samuwar dalilan ƙara'in ɗin yawan su yake ƙarfafa zance abin da nake nufi magana da aka kawo aka ce mutum ɗaya ne ya faɗe ta kaga rai zai karkata zuwa gare shi amma karkata mai rauni amma in na biyu ya zo fa in na uku ya daɗa ƙarawa fa in na hudu ya daɗa ƙara fa to shi ne abin da yake ne sun masani wa salisu yu akiduhu me yu akiduhu yu akidu al'aitiqadu da'if din na sai ƙara maka ƙarfi to amma waɗannan abuwa guda uku hudu wanda suka haɗu suka yi ƙarfi suka tashi abu ɗaya lau ufridat ahaduha la tatarraga ilaiha al-ihtimal da an ware daidaikun su kowanne ya zama shi daya to shakka za ta iya shiga ihtimali zai hau kuturu daya idan ya zauna nan da nan za a buge shi amma ka da kutare guda goma wa za su iya jiggata ka abin da yake a karan kansa shi daya in shi shi kadai ne zai iya samun matsala in suka haɗu su biyu zai ƙarfi ko? tayyiba to anan ana so a nuna maka shi hadisi mutawatiri me yasa yake da ƙarfi ne yawa to ita kuma ƙarina in ƙarina ta zo ɗaya za a yarda da ita amma ici gadun me? zaif za ta yi ƙarfi ne idan ta samu me? na biyu na uku na kaza na kaza wannan raddi yake yi wa abubakar al-baqillani na farko cewa ai kowane zance ma mutawatiri idan ya zo misali ko mutum ɗaya ne ya ji shi kaza wannan dai wannan tafsilin bayanin da ya sai ya ce ƙarina tana aiki tana kaza da sauransu ila an yahsul al-qat'u bi ijtima'iha sai har an kai lokacin da za a samu ƙat in an ce ƙat yankakken zance amma bijima'i ha bijima'i a hadi da lalat kenan idan dalilan ra'ayin din suka haɗu aka ce in dimamu saniya wa salisa ilal ula ko shine zai bada ƙarfi waɗannan in suka haɗu sai sama sun samu ƙarfi kama an na ƙawar kulla wahidin min adadin tawatur muhtamalun munfaridan kamar yanzu mutane miliyan dubu ɗarin nan da na faɗa wanda suka ba da labari mutawatiri ɗaiɗaikunsu in kowane mutum ɗaya ya ware shi kaɗai ba tare da ya shiga cikin jama'a ba in ya ba da labari muhtamal ne zancensu zai zama mai muhtamal ihtimal ne yiwuwar eh akwai itikadin zaif saboda shi ɗaya ne amma yaushe ya zama ya samu ƙarfi in ya haɗu da da yan shi ne abin da ke kama an na kaula kulla wahidin min adadin tawaturi muhtamalun munfarin wa yahsulu al-qat'u bil ijtima' ana samun qat'a ne bi ijtima'in sun hadu gaba daya an gane ko alqara'in waɗannan qara'in wato dalilai da muke magana ɗaiɗaikun su karina ƙwaya ɗaya tana fa'idantar da zato ne lal qat'a li tatarruq ihtimali ilaiha saboda akwai ihtimal in an ce ihtimal abinda zai iya yiwa haka ne zai yi ba haka ba kun gane ko yawwa to haka shi ma mutawatiri in za a wasu daban muhtamal ne ko mun matsayinsa ina fata ana fahimta yawwa amma ana samu ya zama an samu dalilul qata alqat'ul yaqini ne bi kasratil adad tare da haduwar adadi amma inda kowanne ɗaya zai ware babu lam yakun zalika alkhabar mufidan lil khata wannan labarin bai zai fa'idantar da al yaqini ba saboda ya zama khabar ahad ne ba khabar tawatur ba sai a samu ihtimali da wahami da ma ƙarya ai zai iya faruwa a ciki fa inna ma fa inna na'rifu muhabbata ash-shakhs li sahibihi bi af'alin muhibbin malam yace mu muna iya gane wane yana son abokinsa ta hanyar ayyuka yanzu yana so nuna maka abinda karina da take faruwa ba ta his ba kana iya gane wane masoyin wane ne biyaf'alil muhibbina ta hanyar aikin masoya a tsakani kamar yana masa hidima min hidimatin hidimatihi in ka ga yana taimai hidima lalle wane yuhibbu wane yanzu wannan ba da hankali ka gane shi ba ashe hankali yana iya riskan wani abu ya gano shi yanzu wannan akwai akwai hissi a ciki yawwa wa badni malihi lahu da shimfida mai dukiya iya kashe mai kudi wa hudurihi majalisuhi li mushahadatihi da halattan majalisin mutumin yana kallon sa yana sauraron sa wannan ya nuna yana son sa wa mulazamatihi da lazimtan sa da yi kamar malami fitir dadihi je kaka dawansa mana idamatu suhbati kullum yana tare da shi in ya yi tafiya suna tare in ya dawo ma suna tare in dai ka gawa ne to za gawa ne duk wanda yake lazimtan wajen wani yana son sani yanzu wannan hadil umura hadil umur mudrakatun bil aql la bil his yasa aka ce hunaka umurun yani yatanawaluha al al aql lal his mudrakatun bil aql la mudrakatun bil hissi an gane ko umurun min hada aljins ma da yace akwai al'amura da wannan da suke kan wannan jinsi ina fata ana fahimta yanzu bari buga muku misali muna so mu tabbatar da ana iya gane abu da hankali mai hankali yana iya fahimtar wani abu ya ba da labari kuma a yadda da labarin kuma da hankali ya yake ba da ba da nassi ba yayin da na garan ka ya ɓaci a turbine na tabbatar ranka a ɓace yake to kawai zan yi hukunci cewa wannan mutumin yana da matsala akwai abin da ya same shi a karku masa magana saboda baya cikin nutsuwansa yanzu an yi masa wani abin da baya haka ne ko yanzu a nan gurin da aya ne da hadisi ne da mai da mai ka gani hankalinka da kuma ƙara'in kun gane ƙara'in wasu dalilai na waje na zahiri an gane amma sai suka yi tasiri a zuciyarsa ya bayyana maka cewa yana cikin matsala don lokacin da gida ka je gida ka tarar da matar ka bata ma magana tana ta fushi ka san an mata wani abu ko dai ga mata ko 'ya'yanta sun mata ko kishiyarta ta mata kaga wannan wato a hankalci kasan akwai damuwa ina fata na fahimta kamar yanzu misali wata ranka ga mutum yana cikin farin ciki da yana ta abubuwa cika wani yana cikin nishaɗi ko yau za ka ce wani abu aka masa mai daɗi ko wani labari ya ji mai daɗi hada mudrakatun biye filakal yanzu akwai mutanen da ɗabi'ar sane inda zai yi tafiya to sai ya shiga damuwa akwai ɗabi'ar mutanen da inda zai safar inda zai tafiya to sai ya shiga wani ɗan kunci ko ya sai ya shiga damuwa bai san tafiya eh wani na ga faɗa yake ta yi inda zai yi tafiya kawai me yasa ɗabi'arsa ce kawai haka an gane ko da ku tafiyar zuwa zai ya samu wani abin duniya shi kawai yanayin tafiyar ne ba wanda akwai mutumin da na sani a ƙasar neman magana ya ce duk inda zai iya kaucewa hawa jirgin sama to yana ya ce a duniya ba abin da yake kyama yake gi irin hawa jirgin sama ce baya so ya ce duk ta masa dole to sai dai ya hau da mota in ba haka bai haƙura don haka shi gaba ɗaya baya cikin abin rayuwarsa tafiya za a bincika a ga da wahala ka ga ya tafiya yanzu malamin mu dr ahmad rahimahullah allah ya masa rahama muna zaune da shi shekaru shekaru ba wai ina so in ce shi baya son hawa jirgi ko na mutum ne da shi kuma gaba ɗaya a rayuwarsa baya son tafiya da wahala ka ji dakta ya tafiya haka ba gani kuka ji ya je kaza ko wani gari a najeriya a binciken da muka yi malam dakta yana raye yana iya yin wata biyu wata uku bai baro darin hadisi ya zo kofar kabu gaba ƙwarai kuwa tsakanin darin hadisi da kabu gaba to me zai fi da shi babu duk abin da za a yi sai a zo a same shi in cefane ne ba shi yake ba wata larurar da za ta da shi ta dole mutuwa ko rashin lafiya ne to yakan share wata guda tafiya kuma ne muna karatu a gabansa ana sayil bukhari din nan da suwaye ai ba zai taɓa yiwa wai ka zo karatu a ce maka wai dakta ya yi tafiya ba daman shi ba a magayyatansa wai wani lacca wai wani wa'azi shi baya zuwa sai a ba ina nan baya zuwa wannan ɗabi'a sa ce ban ji ba lokacin aka yi lancin littafin ya communication shekara tara yana aiki a jami'ar bai shiga ba in shekaru can sai ka ji an ce ko ya tafi gana ko shi ma gana in zai tafi sai idan ya ba da hutun karatu na sallah ƙarama ko babba a ciki yake wabta sai ɗauki wasu 'yan kwanaki sai je dawo ba a sani ba alama na san wata zarura ta tafiya can da aka samu matsala a gombe wasu shekaru da shi da malam ja'far da malam abdulhamid na jin lokacin ko muna jami'a ne da ƙyar da ƙyar da ƙyar suka ɗauke shi cewa don Allah ya zo a je a gan shi a wurin nan saboda wa'azi da za a yi ‘yan uwa sun samu rabuwar kai da ƙyar aka je a taron wa'azin ya ce ni ban iya wannan wa'azin ya tashi ya miƙe na ce ya ce ban iya ba ni littafi na iya an koyar kawai wallahi Allah ya ji kansa ya rasu ba yana tsammanin rasuwar ba sai dai ta mumini ga mu mumini kullum yana sa rai mu ma ba muna tsammani ba na cikin ganiyarsa ana cikin amfanuwa da shi kuma ina son gaya muku wani abu ba mu yi ba lakca lokacin da ya rasu ma ba laifi yana da haƙƙi akan malaminmu ne ubanmu ne mutum ne mai ibada a cikin malaman nan kafin ka samu mai bauta Allah na Dr. Ahmad zaki mamaki ga zikiri a bakinsa kullum za ka ga bakinsa yana motsi ibada ta gaske goshinsa baki irin nan da ga kafarsa nan gurin ta yi kanta saboda sallah tun kafin ai nan nan gadon kai din nan muna zuwa biyu ke shekaru din darar hadis din na asabar ladi shi yake yi a masallacin biyu ke fa ba a darar hadis ba amma kullum magariba da isha'i yana da wurin zamansa a masallacin biyu ke filar tana nan har yanzu da ya yi sallah ya magariba isha'i bai wa kowa magana zama yake kawai zikiri yake kullum wannan na san bila adadin barkace shekaru in ka ga ya saurari mutum ko fatawa ko wani abu ka Allahu akbar to sai in an kira isha'i kafin a tada sallah amma bayan magarba zuwa isha'i yana filfilinsa malam malamai kenan irin malamin da yake da lokaci har da zai zauna a masallaci a gindin amudi zikiri kwarin yake kawai an ma sani ma bara ma aje wajensa ba kuma yana cikin masallaci yana zaune wallahi haka mutumin ne yake an kira sallah wannan iya ɗan lokacin to wanda zai mai fatawa ko tambaya haka zai zo ya zauna a gefensa shi dai kaga wai yana yana zaune da wani wai a masallaci ana hira ana kaza bai ko mutum ne mai son ɗaliban ilimi mai son ɗaliban ilimi ba na mantawa lokacin muna zuwa a nan biyu kyan muka sadu da shi muna zuwa muna muna dan zama haka a gefensa har Allah ya sa jininmu ya haɗu da shi shi ne mutum na farko da ya fara taimako na a rayuwa kafin malam jafar ina ɗalibi a lokacin ba a yi nan ba fa ba cikin gadon kai muke tafiya na je biyu ke na yi asubahi na dawo mai karatu da asuba in dawo a zahar da rana in shiga legal nan na yi karatu in dawo a zahar a can zan yi da asar ma a can zan yi kullum hamsu salawat din nan lokacin ba nan a masallacin biyu ke daga cikin gadon kayan nan nake tafiya ina zuwa na dawo Allah cikin Malam Abbas limamin jami'ar bayar dacciyo mai ƙur'ani shi ne liman to Dr. Ahmad gida guda ya ɗauka ya bani ban da mata fa manan cikin gadon kai mai bene sama da ƙasa wallahi ina tunawa da wata motarsa jar mota haka irin mai kujeru biyu din nan da ko ne kawo ne ya ce ga nan gidan ka zauna ka ta karatu nan gidan yana nan har yanzu a cikin ganin gaya na rasa wa zan samu a ciki na zo shagon na zauna ce duk wanda za ka saka ni dai na danga maka shi yana hannun ka ta karatu haka ne ta zama ne ta zama ciki har na samu jami'ar madina na tafi shine dalilin rabuwa kuma wallahi gaya muku na abin mamaki wata ran kawai sai in ji ana mun hon ya taho da motarsa ya ɗebo kayan abinci ina ina tuna akwai rukan ya kamun gero ya kamun shinkafa ya kamun taliya har kofar shagona ba wai ya ce in je in karɓa ba ba wallahi ya sha kawo mun abinci na fito na ganshi abdullahi kana nan yaya karatu to bismillah ya ta ɗiba ce gashi nan na rasa inda zan cewa mutumin nan wato mun shaku da shi oba uwa ku na ce muku na rayuwa dama ayi masha Allah shi ya sa ni a legal ɗin nan wannan legal zai je bai samu zuwa ba ya ce ka je gurin malam abubakar jibrin limamin biyu ke ka ce ya kai ka ji ni malam abubakar jibrin yana nan a raye allah ya kara masa lafiya shi ma malamin mu ne uba shi ya dauke ni da haka hannunsa da wata marsandinsa ina iya tunawa wannan lokacin da gama sakandare ko aure ban yi ba ya kai ni gurin wani head of department na english and an hausa english islamic studies ya ce ga wannan yaronmu ne ku ɗauke shi ko interview komai ba a yi mun ba kawai na ga sunana wallahi al'amuran sun canja kwarai da gaske mun yi rashin malami mun yi rashin uba to bayan mun je jami'ar madina kuma mun dawo sai aka asasa garin kaina to duk dai abin nan sannan kuma allah ya jarabe ni tunda ina nan unguwar kuma na tare da malam jafar shine dalilin kasancewa ta anan masallaci amma ina zuwa nan muna zuwa can karatun sayil bukhari nan da mu aka bude shi a buzu ina iya tuna ranar farko karatun farko sayil bukhari na yana nan wanda muke zuwa a buzu ba mu wuce ko mutum biyar shida ba haka an ida da sallar la'asar sai ya zauna anan ya fara ibada speaker da farar rigarsa da wani aiki girin haka ya koyar da mu muke yi in an yi sallah ɗalibai su ta fita duk ba a san shi ba ba damu ba su ta fita a lokacin malam ya tankushi kuma yana yin bulugul marami bayan azhar haka bayan azhar yana yin bulugul marami lokaci lokaci haka irin hadisi da sayyid bukhari a nan kan dandamalin liman na biyu ke dan ɗakin liman din nan to da ɗaliban ko cika wurin ba sai haka aka fara Allah ya sawa abin albarka ana yi ana yi ana yi dan an zo ku ana karatun nan har aka gama daman wurin zaman mu ana yake gindin kujerarsa kawai a makale a makale kullun ne ba fashi gama mu ɗauki littafinsa mu kai shi mota goma a dawo allah allah muke ranar asabar ladi ba ma ba ma fashin komai ba ma bari ba ma bari wani abu ya zo ya mana a duba da cijan na haka ya riƙe karatun nan har sai da allah ya ɗauki ransa bai daina yi ba asabar lahadi la'asar zuwa abin da ya sawaga baya hudu ban juma'a baya wasu lakcoci baya kaza baya kaza baya kaza sai bincike da karatu ga hadda wataran ya ce mana na ce malam mamakin da nake wani lokacin ka jawo wasu baituka na waƙoƙi da wai ni dariya ce abdullahi ke ne ce ai wasu matun kafin a haife ka na haddace su wallahi wata rana ya kawo wani hadisi shek albani ya za'afa shi sai haka sai kalle ni sai ce yaya sai na ce ai zaifi ne malam sai ce zaifi sai to ce shan albani ko ce daga nan ya fara yin sharhin albani ya dauke ni ya kai ni gida maktabarsa ya dauko min silsilar tul ahadisu da'ifa dinsa da yanda yi ta aliki wallahi lokacin ba haife ni ba na'am ya faɗa ko? wani hadisi ya zo kawo to da yake shi malami ne da yana ba da labari yana ba da dama ɗalibi ya yi ha in aya ne in ya jawo sai mu ta ƙarisawa yana da ƙarfin istidlali da aya ta jamu a yi ƙwarai kuwa to sai na ce kaza lokacin kuma ni ina iya tunawa a nan ɗalibai su malam jafar sun koyar da musu shek abdul wahab ina ganiyar silsila a hadisi da'ifa na siyo ta a kasuwar kurmi da kuɗi to dan malam lab ya samu ya ce mu karance su gaba ɗaya to ina bin silsilar nan ina karance ta kawai hadisi da da'ifai ne kawai ni lokacin kwakwalwa ta kawai yana karance ta ne dan rike da'ifi ne kawai warai saboda koda wajen istillahi haka da an jawo hadisin nan zan tuno yana cikin silsila da'ifa to shine sai yake bayani ya ce ai ba ai akwai wanda suka saba wa albani akwai wanda suke gaba da shi abinda ya sa ya ce za'ifi saboda wane ne to wanen kuma su wane su wane sun ce amintacce ne shi kuma bai kai ga iddila'i da gano cewa wane ya wasa kashi ya kaza shi a wajen su mai da shi za'ifi da aka ba za'ifi ba ne kaza ne shi ne ya ɗauko ya nuna mun da na ga ta'aliƙin ta yi duba mun kwanan wata ya ce nan kana ina lokacin wallahi tallahi Allah ya masa rahama ku yi hakuri na baku wannan tarihin saboda rayuwa lazimtar malami yana sa ɗalibi albarka malam jafar da kuke kuke ji ana faɗa shek jafar a nan gurin ba alfahari ba da wahala a samu wanda ya zauna da shi ya makale masa yake gindinsa irina ba alfahari ba alhamdulillah nan gurin mun bauta a nan gurin na kwana a nan na yi wanki a nan na yi wanka a nan masallaci komai nawa a nan in zai je wa'azi mu bi shi mu raka shi raka shi rike mai takalmi a gyara masa wurin zama kawai abin nan hidima dai an zo karatu Allahu akbar Allahu akbar komai dai ba ma so mu rabu da shi ba wani darasi wai da zai zo ba za mu je ba babu mu buga mu tafi Beirut na sha zuwa Beirut road da kafa wallahi kuma abin mamaki in ya zo tafiya tafiya sai ke wani lokacin sai ce ma abdallah mun je beirut ka ka zo zan aike kaza ina gani zai fita da motarsa anan zai taka fi zai tafi tafsir wallahi malam ban isa in ce da shi malam tsaya mu tafi ba ban isa ba kai in ya kira ni a duniya ba malamin da yake min kwarjini nake jin tsoron abin da sai irin malam da wallahi kuma har yau har gobe ban san me yasa ba wallahi ko karatunsa aka kunna yanzu na gani sai na ji wani dar haka ya mana tarbiyya ta girmamawa daman shi ba mutum ne mai daukan raini ba kuma shi baya wasa dama baya yi kawai inda an haɗu jiddiya ne kawai ko karatu ko aiki kawai taron ya zo nan makaranta bai same ni masallaci buga waya ce ina kake ce ga nan ina nan kana ina ce ina masallaci sai ce masallaci na ce eh ina gani nan dai kace kana masallaci na ce eh sai ce to gani a kofar masallaci sai na ce afwan afwan ina bayan makaranta ne ya ta bana kace ya za ka ce mun kana nan kuma ba ka nan sun tafi afuwa Allah ya fi musu to shine malai yake cewa mulazamatihi fi tardadihi wa umuri wa umurin min hadha aljins wasu al'umura da suke makamantan waɗannan mana ana iya gane wane yana son wane in ya lazimce shi duk wanda ka lazimce shi kana tare da shi kullum kana son sa kana kaunar shi wa kullu wahidin minha idan farada amma kowane ɗaya daga cikin su idan ya kadaita ya yahtamilu an yakuna li gharadin yudmiruhu zai iya yiwa kowa akwai wani abin da yake kulle da shi kowane mutum yudmiruhu shakhsu kenan kowane mutum yana da abin da yake kulle ta shi shi a ɗaiɗaikunsa la li mahabbatihi watakila yana tarayya da wannan malamin ne ko wannan mutum ba don yana son sa ba watakila fakonsa yake zai cutar da shi amma mu a zahiri me za mu yi in mun ga wani yana zuwa wajen wani kullum me za mu ɗauka soyayya da ƙauna ko jayi to amma idan za a bibici dukansu ne gaba ɗaya wani wani security ne wani aikin gwamnati yake kawai cewa kai ka zo ka zauna ka ga ko zai faɗi wani abu ka rubuta to amma kai yanzu zaka iya bambancewa ka gane cewa yawwa wani kuma fakonsa yake yana ba da labari a kansa yanzu a kashe shi ko a halakar da shi zai zo ta zama da shi ya shiga jikinsa akwai mutanen da sun sha zama mana a nan masallacin kun ga nan gurin ba wanda baya zuwa a nan masallacin nan matattara ce wani jami'in tsaro mai farin kaya ce dan mallam ai masallacin ku a cike muke ai da wanda muka san juna da wanda mu sani ba da yan federal da yan state da yan local government duka ba wanda baya zuwa akwai masu kama gida ma saboda nan masallacin wallahi kuma da criminal kuma ba wanda babu duk wanda ya so yayi wani abu zai iya zuwa sauransu so wani zai zo akwai mutane za mu sun yi shekaru mun saba da su shekaru shekaru shekaru sai duk sai mu daina ganin mutum ma'aikaci ne aiki ya zo yi eh ba mamaki ma ya kusa zama dan kwamitin masallaci yana faruwa yanzu akwai wani yaron da aka makala mun shekaru da dama a nan yaron nan ya shige ni oba ga san karatu ga ko ina yana bina da mun hidima a gida da waye na aike shi kucin iyali na da al'amura ko mai karatu ɗau littafi kuntan yi tafiya shi yana rike da makullin mota ta yana menene goge mota ai menene kullum muna tare shi kullum na taɓa yin tafiya tare na haɗari da da shi ma muka yi haɗari a cikin motan wallahi malam sai bayan wani lokaci kurin ya tabbata a yaran na ma'aikaci ne turo shi suka yi da sunan ɗalibi ya zo ya malelaye a ɗauke shi ya yi karatu ya ɗauki abin da zai ɗauka to allah sa mu ba shari muke yada ba mu duk abin da muke a fili wannan lasfika a ciki muke faɗa mu ba mu da wani kulle-kulle da muke a ɓoye ta gama leƙa shekaru fa wata rana kawai sai bugu wani kin ɗalibai waya ka gane wani ce wani ina ka shiga haka ya ɓace ban san ina yake ba malai na ta neman ka ne dariya ce ina abuja ce a yana ce a wurin aikin mu mana ce kamar ya ce dama aiki na zuwa yi na gama kuma na tafi na gama abin da zai ka gaida malam har yau ban sake ganin shi ba da ya mutu yana raye wata ma'aikata ya faɗa ta leƙen asiri suna da alaƙa da ƙasashen waje da waye ya gama ɗiban labaran da ya kai musu to ai mu Allah ne ke kare mu malam ba mu da wani abin da muke da shi wai hidin abu a boye na mugunta ko keta ko babu wannan karatun dai shi ne amma za mu faɗi gaskiya duka ina gaya muku wannan saboda rayuwa ku riƙe zai muku amfani akwai abubuwa da yawa Allah mana afuwarsa lali muhabbatihi ko ai lakin tantahi kasartu hadhihi dalalat ila haddin ya hasulu lana al'ilmul qat'i bi hubbi amma waɗannan dalilai za su haɗu da wancan da wannan zai kai mu gare da ƙarshe cewa dai mu kam a wajen mu ilimi ne qat'i cewa lalle wani yana son wani wa kadhalika nashhadu as-sabi yard marratan ba'da ukhra yace zamu ga yaro karami yana shan nono mama lokaci bayan lokaci fa yahsulu lana ilm bi wusuli labani ila jawfihi abinda yake so ya ce yanzu in kaga yaro ya kama hantsar maman shi hantsar nonon maman sai yana tsotsa yana tsotsa kai yanzu ai a zahiri abinda ka gani wato a hankalce ne hankali zai baka cewa yaron nan ya sha nono har ya me ya shiga cikinsa amma ka ga ruwan nonon yana tafiya ba gani ba amma a hankalci zaka ce a lalle yaron nan yana shan nono a wajen uwarsa gashi yana girma فيحصل لنا علم بوصول اللبن الى جوفه وان لم نشاهد اللبن كودا bamu gano nan ba ana fa nuna ma akwai abubuwan da karkace sai ka gani da ido sai ka ji da kunne sai ka ɗanɗana ka sansana yanzu wannan raddi ne mai zaman kansa ga waɗanda suke cewa babu Allah me yasa ba Allah saboda ai ba a same shi ba a san shi da ɗaya daga cikin sense organs ɗin nan ba su a wajen su Allah in dai akwai shi to a gan shi ko kuma a ji ɗuriyarsa ta kunne ko ta baka ko a taba shi da hannu duk abin da ba a same shi a cikin ƙarƙashin waɗannan alhawasul khams ɗin ba alhawasul alkhams ba to babu shi da haka suka kore samuwar Allah tun da babu shi a ɗaya daga cikin wani abubuwan to amma yanzu wannan misalan da malam yake nuna ma ai kaga baya cikin ɗaya wannan kuma ka yadda akwai shi eh ƙwarai kuwa to ana son ɗalibin ilimi ya zama mai faɗaɗa ƙwaƙwalwa da tunani akwai wanda fa bai buƙatar aya da hadisi in ka ce za ka yi da bashi aya da hadisi zai ta ƙaretawa ka gane al'adilla al'aƙaliya yanzu wani ya zo ya ce maka shi bai yarda da Allah ba sai ka gaya mai ina Allah yake na ji wani yana tambaya na cewa wai shi Allah naku namiji ne ko mace ne wallahi ya ce sai an gaya mai Allah namiji ne ko mace ne shine aka tambaye shi aka ce kana da hankali ya ce aka ce to namiji ne ko mace ne hankali ba ka yadda akwai hankali shi kansa hankalin yana ina yanzu ba an ce kana da hankali in an ce kai mahaukaci ne baka da hankali kai faɗa ko to ka ce kana da hankali ka yadda da hankali to hankalin yana ina kuma namiji ne ko mace a ina ake ganin hankali a taɓo shi a kama shi Allah sauyi Allah ƙara mana imani amin lakin lakin harakatu sabi fil imtisas abinda zamu yadda zamu dada gamsuwa da shi karina motsin yaron fil imtisas wajen tsotsa shine al imtisas ta ga wannan shine al imtisas wannan motsin na tsotsan nonon shine zai nuna mana lalle wani abu yake sha amma fa illa wa illam nushahidil labana ko da bamu ga nonon ba wa harakati halqihi da motsin makogoro zaka ta ganin makogoron sai yana mi yana motsi masukuti an bukaihi idan an bashi nono kawai sai ya shiru ya daina kuka ashe ya sha bashi ya sha yana karban nonon da ya zuka sai ga ya shiru yanzu kai ka ga nonon ma kaunihi la yatanawalu ta'aman akhar duk da cewa yaron fa baya daukan wani abinci ba wannan nonon ba wannan karina ne da zai nuna mana cewa ce yana rayuwa ne da wannan nonon wa kaunu sadi almar'ati ashaba la yaqlu min laban da kasancewan nonon yarinya a budurwa ana samun nono inda an sadu da ita in an sadu da ita za a samu nono daman alamar cewa mace ta taba namiji ya santa shine inda an kwanta da ita to kirjin zai fara fitar da nonon in ko ba a sadu da ita ba to sai dai tudun nonon haka ko dai wani ruwa amma ba nonon da yaro zai sha shi yasa ai yarinya budurwa da yaro duk girman nononta in dai ba taɓa yin aure ba inda yaro zai zo yana kuka ta ɗauke shi ba shi nonon ba abin da zai samu a ciki ko mijinta in zai tsotsi nonon ba zai ji komai ba sai dai in yana saduwa da ita to zai ji dan ruwa ruwa haka to nonon kuma bai yi bai yi nonar da zai zo wani yaro ya sha ya girma da shi ba ina fata ana fahimta kuma ita kanta uwar ai nonon ba mu gan shi ba ai ganin tudun mamanta muka yi muka ce akwai nono a kirjinta amma kaga nonon ne ita kanta bata gan shi ba da za ka farke nonon jini za ka gani ya rabbi Allah mai iko wasabiyu la ya min tab'in ba'isin alal imtisasi shi ko yaro daman baya kuce gushewa da ainihin wato wata ɗabi'a ta da take sa ya rinka tsotsa shine alimtisas wa nahu zalika min alqara'in da wani wannan na daga cikin karinai da hujjoji yanzu muna magana ne akan hujja hujja karina karina yanzu duk wannan ba su suka sa kai da abu ba wala yab'udu an yahsula at-tasdiqu bi bi qawli adadin naqis wato ba fala yab'udu ba abu ne mai nisanta ba fala yamtani'u kenan ko kace wala yastahilu a ce ba wani abu ne don an gaskata zance ko da adadin yawan mutanen bai kai mutawatiri ba yanzu waɗannan ƙarinan da muka samu ya sa muka gaskata magana akwai nono a wannan ɗin mace akwai kaza adadin ya kai mutum nawa bai da wani yawa ƙarina ce ɗaya biyu muka yadda to ba sharaɗi ba ne hadisi wai sai ya zama mutawatiri za ka yadda da shi tunda ai an gaya maka ga wasu dalilai na waje wanda su qara'in ne suke sa ka gaskata zance to me yasa zaka ce magana annabi in bai kai mutawattiri ba ba za ka yi aiki da shi ba ko kai raddin hadisi ahad ka ce ai adadin sa bai kai kaza ba ina fata ana fahimta ma a qara'in tanzammu ilaihi tare da za a iya samun qarinai dalilai da suke haduwa da wannan kaulin naqisul adadi din a ce an samu hadisi adadin sa bai kai mutawattiri ba amma mun samu qara'in dalilai na waje da su gaskata mana walau tajaddada an alqara'in lam yufid ilma idan hadisi yazo bai da qara'in to baya fa'idantar da ilimi ne yaqini samuwar wannan qara'in din a hadisi yana da amfani zamu zo mu sharhi na sharuɗan hadisi mutawatiri wat tajribatu fihi tadullu ala hada yau da gobe wato yana nuni akan haka ma'ana abinda mutum zai samu a karan kansa zai nuna masa cewa abu kaza yaqini ne zirga-zirgar da kake da yau da gobe da kake zuwa kaje ka da ya nuna ai kana da rai ko ba ka bane da zara an ce baka da rai ai sai dai a neme ka a rasa wa kadhalika al-adadu al-kaseer rubbama يخبرون عن أمر يقتضي آه، إيالة الملك سيما ذاك أنا إن شاء الله آه، saboda yawan abin abinda muka faɗa daidai amma za mu iya ƙararsa shi gaskiya za mu iya ƙararsa shi ko yawwa wa kadhalika al'adadul kasir kamar yanzu misalin mutane masu yawa cikin rundunoni masu kulawa ne za su iya ba da labari akan wani abu da yake nuni akan wane shine mai mulki yanzu kowa ne shine zai shine iyalatul mulk iyala daga ala ne ala ya ulu ai ala ilaihi mulk al'adadul kasir ana ana nufin junudul malik misali ya bara akan runduna ta sarki waɗanda suke gindin sarki suke tare da shi wa siyasata izhari da kuma siyasar da yake wajen shugabantar da mutane wajen shugabantar mutane suwa za su ba da labari wane yana mulki wane yana shugabantar mutane kamar fadawan da suke tare da shi ko rundunar da suke tare da shi kullum wal mukhbiruna min junudil malik su ba da labari suna cikin rundunar shi mai mulki to fa yace sawar shima'uhum tahta dabt al iyalati bil ittifaq ila al bil ittifaq ala al kadhib yace zai iya surantuwa zai iya yiwa waɗannan fadawa fadawa da suka ce alal mulku ilaihi za su iya hada baki su yi ƙarya me yasa watakila don neman wata fa'ida ko a ba su wani abu ko ana neman a tabbatar da wani adadin fadawa da suke gidan sarki ba mamaki ba ne don sun haɗu sun yi ƙarya don adadinsu bai kai a ce sun kai mutanen kano ba amma bai zai yi a ce mutanen kano ga baki ɗaya su haɗu su yi gariya ba to anan yana so ya nuna mana akwai adadin da in yawansa bai kai ya kai ba zai iya yiwa wata ƙarina ta nuna mana sun iya haɗuwa ne akan gariya yanzu munan ayyanan masallaci ba mu ce mutum ɗari ba ba mu kai ba to ba mamaki in mun haɗu mun haɗa baki na ce kai duk wanda ya zo nan ku ce kaza in kun gama zan sallame ku za ku iya haɗa baki sai kaza bai zai yiwu ba to in an zo an baka labari ko hadisi in an ce maka mutawatir ne to ba sai kayan dogon bincike a kan shi ba amma duk wanda ba mutawatir ba ne to shi kuma yana tabbata ne da ƙara'in da wasu dalilai ana iya yin aiki kuma da shi kun gane ku yawwa walau kanu mutafarriki na koda ba a rarrabe suke fi a makina shatta kenan kharijina an dabt al-malik walau da sun kasance mutafarriqina daban-daban suke a watsi a duniya ba sa karkashin mulkin sarkin lam yatatarraq ilaihim hadal waham to ai wannan wahamin ba zai taba yiwa ba wani yana India wani yana China wani yana Kamaru wani yana Chadi wani yana Jordan wani yana Gabon wani yana Australia duk sai suka haɗu suka faɗi magana ɗaya zai yi a ce su yi wannan ƙaryar da zai yi ba to kaga anan yana nuna ma tunda ba a wuri ɗaya suke ba daban-daban ne wancan bai san da wannan ba wancan bai san da wannan ba to wannan shine ta hanyar da aka samu hadisi mutawatiri wancan bai san da wannan ba wancan bai san da wannan amma dukkan su gaba ɗaya su faɗa abu guda ɗaya in baka daɗa ganewa ba yanzu hadisin mutum a ƙur'anin mutumin gabon ƙur'anin mutumin india karatun ƙur'anin mutumin malaysia karatun ƙur'anin mutumin jugudu a jihar bauchi karatun ƙur'anin mutumin nijar karatun ƙur'anin mutumin madina kara dukka gaba ɗayan an ce a karanta surun bakara duk iri ɗaya ne to ya za a sa sai gariya amri ne ladunni daga Allah ne da ka ba zai yi ƙaretu ba wa hada yu'assiru fi nufusi ta'siran la yunkar wannan tabbas yana da tasiri wato a cikin rayukan mutane tasiri wanda yake ba za a iya inkarin shi ba to wannan ƙarshen abin da malami ya mana kyalle a cikin littafi kai tsaye ka same su ba to shi wannan ya ake gane shi yawan karanta wannan bayanin ka karanta ka koma ka je